الجلال بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون Allah madaukakin sarki yace wa daraban lahu makalan qarya lallai ubangiji madaukakin sarki ya buga wato misali da wani wata alƙarya ko wani gari kana aminatan wanda da garin suna cikin abinci da annatuwa da nutsuwa wanda wasu malamai suka ce garin makka ne ya fi haris ko haradada arzikin su na zuwa mutu wato ragadar jima'a na aka wato kafiran au aklan wasi'a wato yana zuwa musu da yawa kuma da ji ci ga wadatar ci ne kulle makani ta kowane bangare amma ana wanda yanayi ba kafaran biya na wani da iska kafin cewa ni'imar Allah mana kucin sarki da ya mutu wata ni'imar da ji ne muka ce wasu malamai sun ce aiko annaba alaihi salatu wassalam a ran tara ilan ladina wato badalu ni'matan lahi kufran wa halu qaumahum daral bawa jahannama yaslawnaha waditar tara shin ba ka ganin waɗanda badal ne a majalla ko ba ni labarin waɗanda suka canja ai ko amma ba bai za su salam domin shi ne a majalla ne kufran ta hanyar kabul shi ne kufran wa allu qawmahum daral bawa suka jefa mutanen su gidan halaka ai daral halak gidan halaka jahannam ya launa ba irin wannan ɗabi'ar cikin wutar jahannama za a kona su wa bitar qarar jirga wato matabbata idan ta zama wato wutar jahannama sannan kuma Allah mana hukun sarki ya kuma faɗa wa laqad manallahu 'alal mu'mini id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ila akhir al-aya hakika Allah ya yi wa mu'minai baiwa ya yi musu da goma shi ta hanyar aiko musu wato da manzo kira da yin Allah tabbata a gare shi daga cikin ba daga wani guri aka turo shi ba daga cikin su larabawa Allah ya turo musu da manzon ko shakka babu wannan wato ita ba baiwa ce dan Allah yake fataku la ya ulil albabil ladina amanu kada anzalallahu ilaykum dhikra amma ka tambaya yace ya ku wa ba mu da hankali ku tsoron ubangiji mara ku sarki wanda kun yi imani da Allah kada anzalallahu ilaykum dhikra hakika ubangiji mana hukun sarki ya dokar muku da dindindin kamar kun tambaya ne a cikin da sai Allah yake rasulan ya tulu alaikum ayatillah shi ne wani manzo da zai ka karanta muku ayoyin ubangiji mana hukun sarki ko bayyana shi wanda za su rika bayyana abubuwa waɗanda ba ku bayyana ba da ya kuli da alladina amanu wa amilus salihati min adh-dhulumati ila an-nur dan Allah wa hukun sarki ya fitar da waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na gari daga dubbai zuwa haske wanda yake hajjin biya a kamar da Allah ya bada surat talaq kamar da Allah ya kuma gaya mana wato a wata surar daban kamar arsalna bikum rasulan cikin surat al-baqara ce yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukum al-kitaba wal hikmata lallai ubangiji bara ku tunda yake kamar yadda muka aiko muku da manzo da cikin ku yatlu alaikum ayatina yana karanta muku ayoyin mu wa yuzakkikum bayan nan kuma yana tsarkake ku daga dattin shirka da bada wa yu'allimukum al-kitaba wal hikma sannan yana sanar da ku yana koya muku alqur'ani da kuma hadisansa sallallahu alaihi wa sallam to shi ne Allah yake gaya mana wato nan wato shi ne ne amadan lafiya da umilla rizqu araka da min kulli makani ba kafara da umilla sai ta sabu cewa aikowa da annabi da sallallahu alaihi wa sallam ba za ka Allahu libasan do sakamako haka sai Allah maka mutum da ya tattara wannan alƙarya ya sa musu tibabi na yunwa wal kawbi da tsoro bi ma kanu yasna'u saboda abin da suka kasance suna aikatawa ne na mutum dangane da riba da Allah maka mutum da ya mutu sai Allah yake ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون Allah ya ce wa laqad ja'ahum rasulun minhum hakika wani manzo ya zo musu daga cikin su fa kazzabu amma duk da haka suka kanya da shi fa aka da hum al'azab sakamakon haka sai Allah madaukakin sarki ya sa azaba ta da biyu wa hum zalimuna al'ali suna zalimtar kawo da su sai Allah ya ce فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون Allah madaukakin sarki ya ce fakulu mimma razaqakumullahu halala ku ci daga abin da Allah madaukakin sarki ya azurta ku halal abin da ka san cewa halal halaliya ka ji to ba ne bi bane ka je ka biyo abin da yake kayan daɗi ga amfani shine wasu malamai suke cewa a jira Allah ya wa mutum duniya mutukar halaliya ce to ya kamata ya amfani da ita wajen ci da ita da tufafi ba ne bi bane ya yi amfani da abin da kuma ba ni ne bane Allah ya ba zuciya ka boye kudin ka ki ci ka sha ka yi amfani da shi yadda ya kamata saboda haka in Allah ya baka zuciya to yi amfani da ita ta hanyar da yake so saboda haka cin abu mai daɗi baya ne da cin abin da za a ci mutum ba shi da takawa ga shi na zuwa ga kulu ku ci mimma razaqakumul lahu daga abin da Allah ya azurta ku tunda azurta ne to dan ka ji ba wanda zai zo tobe ka ya ce ka ji kaza da kaza da kaza sai dai al'ummar da ran jike amma in dai alariya sai Allah ya baka kaji shi ke nan matsayin ka ne Allah ya kai ka wannan to yi za ka ji in dai Allah ya baka zuciya kai in ko baka ji ba za ma ka mutu wasu ce to gwara ma ka ji da kaga wanda ya zo yace ai ta magana akwai wasu wannan tabiya da an yi magana yace ya ya ce gara da yi wa kansa komai wani ya mutu kuma ya yi ba za su ba komai ba bai ta a cikin zama bai saka ba sannan bai yi wa addinin Allah aiki ba kawai shi ya da da ya mutu kuma da hauri bai wa addinin ga saka da dukiya to sai Allah ya ce fa kullu kuti mimma razaqakum Allah wa halalan tayyiban dan gani da abin da Allah bada kuke sarki ya hadirta ku amma na halal tayyiban wanda yake da tsada cikin dadin rai ba abin da ya zuwa zuwa halaliya dadi kaga cewa wannan halal din kai an kawo ba ilimi da tuba da raba kana duk kar halaliya jira ga nan zuwa kake zawo annabi wa kake gawo kana jin dadi a ranka kana jin dadi a jikinka shi zama ne da yaqulu ta'ala amiran ibadahu al-mu'minin ubangiji madaukakin sarki yana faɗa ne yana wato warda bayan ga mu'minin bi akil rizqi min halal tayyib na cewa duk arzikin da ya mutu na halal wanda yake da dada wa bi shukrihi ala zalik kuma haka ba gode wa Allah Allah ya baka dukiya kai amfani da ita gode wa Allah rajin ki ka tara da ta ga ya kake tara shi kenan shi kan ga wannan mutunci ne ga Allah madaukakin sarki fa innahu al-mu'min domin Allah shi ne mai ni'imtawa al-mutabaddilu bihi ibtida wanda yake bibita wanda akan wato akan wato ta hanyar arziki wallahu fadalla ba'dahu ala ba'din bi rizqa haka Allah yake ya bibita zaki ku akan zaki ta hanyar arziki wanda dubu goma ce da wanda kadira goma ce da to kaga ya bibita zaki akan zaki bi rizqi ta hanyar arziki to shine ba ne ke cewa yace ga allazi yastahi ko ibadatu wa la ilaha illa Allah wanda ya kaja haka ya tsara haka shine wanda ya tantance ai wani ibada wanda ba shi da abokin tarayya sai kuma ga tsara ba a raba wa alaihi min ma bihi wa baraka lahu bayan Allah ya mutu wannan domin abubuwan da suke halin sun biya sun biya abubuwan da Allah ya haramta za ku ga irin diga gudu ana kawo su daban-daban amma abin da yake halal la tu'adu wa la tu'ta da abin da nabi ne magana akan sa wa halaliya ne ko da kai tambaya akan sa ko ba kai ba to shi Allah mana kuɗin sarki ne wa shukuru ni'matallahi ko ka gode wa ni'mar Allah mana kuɗin sarki saboda hanya ta hanyar alkin da abin da ya baka idan na ji ne gaji idan na alkin dawa ne da Allah ya baka babur to alkin da shi ne idan ka je guri ka daure ka kulle shi sannan kuma wato ka tabbatar da cewa gaba shi kulawa kulawa ta ciki da wuri wannan shine godiya ga Allah sannan bayan nan kuma ka rika kulawa da shi ta hanyar lafiyar jikin sabon hawa idan babu da ya roba roba ka rika yi masa yi a rika wanke shi ya yi wannan godiya ce ga Allah ba ka ga labari godiya ce ga Allah da abin da ya maka saboda haka da abin da Allah ya baka alkin ta shi godiya ce amma wani za ka ga wato yana da ababa da kansa zai lalace waje ya kamar cewa da abin da ya zo ai da abin da ya ruwa suna baya jima wannan kuturci ne ga Allah madaukakin sarki to shi ne Allah madaukakin sarki ne in kuntum iyyahu ta'budun in har ubangiji madaukakin sarki wato kuke bautawa to ko shakka abuwan babu abin da ya fi kamata gare ku ku rika wato alkin da abin da ya fi kuma ku ta halaliya ne ba ku sai Allah yake to zai rinda abubuwan da suke haramun ku na'am إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم Allah ya ce innama kadai innama tufidul hasu harama alaikum almaytata kadai abin da Allah madaukakin sarki ya haramta muku shine wato almaytata wato mushi wadaba da jini shi ma jinin addamul warko wala hul wala amala tinzili da naman alani wa ma uhilla li ghayri llahi da abin da aka daga murya a kansa ko aka yanka shi li ghayri llahi ba dan Allah ba to sai Allah ya ce ba ban tsora amma duk wanda ya shiga halin kunci kuwa gaira waji ba tare da zalunci ba wala hali ko ta gona da shi fa inna la ghafurur rahim abin da wanda ya bada a wanda yana da zuciya a cikin amfani da wannan abubuwan da aka haramta dan kauda wannan larura da ya bada wannan ayar inna ma araba alaikum al-majdata wa daba hakika Allah ya haramta muku muje wa daba da kuma wato jini hadisi ya tabbata wato a cikin ibn hajar ya kawo shi a bulugul maram cewa Allah annabi alaihi salatu wasallam yana cewa uhillat lana baita tani wa daman Allah ya hadisi ibn Umar an halatta mana wato buge guda biyu wadda ma da kuma jinji kuma kaga anan Allah mana kujin sarki umumi ya kai inna ma harama alaikum al-maitata hakika Allah ya haramta muku muji shi ne abin da ya mutu ba ta hanyar yanka na shari'a ba shi ne mutu abin da ya mutu ba ta hanyar yanka na shari'a ba to Allah ya rubuta muku mutu don kuma annabi alaihi salatu wasalam ya ce Allah ya halatta muku mutu guda biyu ya kuma halatta muku zina ne guda biyu sai annabi alaihi salatu wasalam ya ce wato al-hud wal jarad ko al-sabq wal jarad annabi alaihi salatu Allah ya halatta muku za ku iya jin matakan kifi shi ne ba su ke cewa su kifi musulmin nama shi kuwa ba za ka fito da shi a ruwa za a iya amfani da shi sannan kuma da bara sau da haka wannan halal ne mutum a tattaro bari halal ne mutum ya amfani da shi yana ci wadda ma da kuma jini guda biyu shi ne alkabi wa dihal alkabi wa dihal hanta wa dihal da taifa wayannan guda biyu su ba kaga duk jini ne ai to su ma Allah bada wajen sarki ya halatta wato ayi amfani da to shi ne Allah bada wajen sarki yake wanda ba da jini to shi kuma jinin adabul masko jinin da yake zo jikin wuka dan ba ga wanda yake amfani da wani aka yanka dan ba ko rago ko za ko wani abu ai za ga bayan jinin da ya zuba dama kai ne kowa ya san jinin da aka tara domin suna tara jinin a wannan lokacin da amfani da shi ko kuma jin da yake biyo jikin wuka wannan haramun ne kaulan wahida to amma idan an yi dabba ko da an zo bi ita ai akwai jini da yake tsatsabowa a jikin nama to shi mai matsayin sa shi wannan jinin ba wato ba kalla ba kowa cewa wannan haramun ne ba banda shi domin in kaje sai ka wanke wannan jinin gaba ɗaya da akwai masu takilifi in kaje sai ka wanke shi ka gama wanke nama gaba ɗaya zakin nama ne ko kuma jinin da za a zo ana yanka hanta za ka ji ma wani jini da zuwa jikin da shi ma ya halatta ne amfani da wani domin idan ka ji sai ya tafi to za ki nawo jikin jinin da ake magana akai wanda ya biyo jikin wuka ko kuma wanda ake tsara don a yi amfani da amma wanda za a zo a rataye nama bayan an rataye ka ga wani jini na ɗan tsakowa idan ka ga dama ka wanke shi kenan amma ba za a ce ba kai a can wani dafa a cikin ya fito har lokacin da nama ya fara jin wuta sai jini ya fito in ba kaje sai ka wanke gaba sai ka je daga jini to ko shakka babu takarda za ta ci ba za ka je wani dama mai zafi ba to shi da malamai suke ta bayani cewa wannan juna ke bayani addabu al-awdabu masbuhan ko aw lahab al-jinzir fa innahu rizqun aw bisan ulil ghayr la takamuna an'am biji bayani akan wannan gurin suratul an'am to shi Allah yake wadaba wa lahab al-jinzir da zama alade zama alade haramun idan wanda ya samu kansa a wata kasa inda suna amfani da wannan ko dai yayi wa kansa bayani ko dai ya ce suna bai macewa a da kalajen wajen za a rubuta cewa cewa wannan naman kaza ne ko kuma yayi saddin zariya kawai ya hura in ba na rubuta cewa shi ne to sai dai wa ma urida lillahi lillahi da wanda wato an ga ga murya ga wani Allah an ilan shi ne daga murya sai Allahu akbar ko la ilaha illallah daga murya to abin da shi ne abin da aka yi ba dan Allah ba daya ko kuma abin da aka yanka ba da sunan Allah ba dan Allah aka yanka shi amma ba da sunan Allah ba mutum ya zo ya ce yana neman kudin shi zuwa ga Allah amma wani wuri shi ko sharadi ya kaba shi wani zai kira yaro ga ya iri ko kyauta ya iri ya yanka to kaga duk ji gaba daya wanda aka yanka ba dan Allah ba ko kuma wanda da sunan Allah aka yanka shi amma ba dan Allah ba wani ne yasa ya ba shi wani abu mara kyau yanzu yace bismillahi wallahu akbar yanka da suna Allah ka yanka amma haramun ne yake idan kai ka ci mushi ko kuma abin da kai tsaye da ba sunan Allah aka ambata to shi ma wannan shine wa babu illa da gairi lahi ya Allah yace ba man tsora duk wanda yake ga gunci ko yake ga wani tsanani gaira ba shi ba ba wanda yake zalunci ba wala ali ko wuce gona da yi shi wanda ya samu kansa cikin tsananin yunwa babu yadda zai yi to wannan zuwa ke magana da shi ne kuma ya tsora to shi ne yake bari na lahu ga goro da idan ya bari da irin wannan naman to kan cewa ne yau ji mana wakilin sarki ga goro bai gabara ne da imin kuma bai jin kai sai Allah ya ce ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم ما ليس ثم لها تعالى عن سلوك سبيل المشركين sannan Allah wani bikin sarki ya ci gaba da hannu dangane da ɗabi'u na hanyoyin bikin kai Allah ne da halalu wa haramu bi mujarradi ma wa da'u wanda suke halattawa da haramta saboda dan karkawar ƙarya da abin da suke gani ya yi musu wasalahu alaihi min al-asma'i bi arani kawai da abubuwan da suke kirkiro suka ba wa sunaye da ra'ayoyin su daban-daban min al-basirati والدائبة والوسيلة والحق لا التي ما جعل الله من وسيلة ولا دائبة ولا وسيلة ولا حال أتم سورة ما إذا لم يكون أبايا سو دابا ko shakka babu wannan dabbobin da suke wayewa a cikin tahin maza ko da azumi a ramun da ayyuka ko da ku ba da uku a jiri da nan da ku da mutu duk su ne wajira da halin da kaza da kaza saboda haka wani abubuwan da suka yi suka kirkiro suna suka lanka yawa da gobe suke haramtawa a yin a yin to shi ne Allah ba da kuɗin sarki ce kada mutum ya sake ibada irin wayar da kabiyoyi wa bai da zalika min ma kana jira lahum ibtada'u fi jahiliyyati da wani haka da kai da abin da a garantin sai kirkiro da kai da bidiyoyin su a cikin dangana da kabiyoyin su wanda Allah ya dora musu sai ce wala ta kada ku rika faɗa lima da siku an ce da duk mun kaji ba dan da abinda harazan ku suke su mai da ku da kanya kare ne ku ka fada ku ka jiwa ne haza halali to kalli da zai hace ne ku ce da zai ce an halali wa haza arabu ko kuma ka ja ai da arabu ne me yasa ni tabbatarwa da layi kaji ba dan kawai ku kirkiri kanya ku dangana wa ubangiji mana ku kirkiri ma ne wa kullu ziyada kullu wani da abida adin laysa biha mutaran jirani wanda yana shiga duk wanda ya kirkiro wani abu a jini ya danganawa annabi ali da su salam alhali wannan abu baya ciki aw Allah ya jiha bi ma alamalla ko ya hada wani abu dangane da abin da Allah ya hukunta sarki ya haramta aw harama ya bi ma aba Allah ko ya kuma wato haramta abin da Allah ya halatta bi mujarrad ra'ayi saboda ra'ayinsa kisa ko ba bane yayi zaka a tsarin sau da yawa abubuwa wajen abubuwan aka dawo aka zo masa wanda ba nan sai ce maka rudu baya cewa halal ba da yake yana da yin jin hikimomin da yasa ba ba da yake wajen abu makaruni idan bai gane wato bai bayanci nasin abu karara ba ko nasin ba nasi a kai karara zai ce makaruni saboda tsoron wannan aya kar ka cewa abu kaza halal ne alhali Allah ya ce haram kar ka cewa abu kaza haram ne alhali Allah ya ce halal amma mutanen mu a yanzu ba ruwan in har sai ma wani za ka rika mun gagarar san duk da ilimin da Allah ya yi masa gagarar san dangane da wayan abubuwan to waye ke yin ba ni aula ka kiyaye wannan abubuwan to shi ne wato abubuwan da wani yake faɗa akwai ɗaya daga cikin magabata ne da abin da yake ana yi masa wake haka ne ne yake ɗaya daga cikin ayoyi guda uku yace wala ta kudu lima ta tibu aljanna tukumul kadiba yace yana zuwa karewa Allah kariya shi da ba a ana cikin yadda ke Allah ya ce kawai a zuwa ga ina Allah ya ce turutu saboda haka kuskure ne wato gwara da ke kaji ba da zai suna cewa da laba ne in ba za ka ke yin sai gani halar zuwa abin da ake zuwa bada amma ga da tabbas cewa kaza haram haram ne amma a yanzu ba za ka iya kawo dan ka ce kaza haram ne wannan ba ku kana da tabbas cewa an ce kaza aya kaza wuri kaza an ce gara ba a ce ba ka iya kawo ba wannan da sauki amma abin da ba ka da tabbas ko kwanto kake duba da shi dan kar ka fada karkashin wannan aya to sai Allah ya ce innal ladina yamtaruna ala allahi kadhib lalle wanda ke kirkiro kanya su dangara wa Allah ba ku sarki la yuflihuna ba za ta bara wuta ba ai duniya wala fil akhirah a duniya da lahira ba za ta bara wuta amma bi duniya a duniyar nan kuwa Allah ba ku sarki yake ba maja'u qalilu shine za a wato jingina mun cewa za su tafi daɗi kaɗan wa ma bi akhirati ba lahum azabun alim lalle a lahira ko duk kudin wanda yake wa Allah gariya duk kudin da yake duk abin da yake ciki yanzu jin daɗi ne kankani domin wahalar da zai ga a lahira ta lillin da abin da yake ciki yanzu kamar da Allah yake faɗa da wasi'uhum qalilan thumma nadharuhum ila azabin galil za mu dan je da su daɗi kankani sannan mu kunta ta mu zuwa ga azaba mai kauyi rana da yawa kamar da mana zuwa da kuma shine innal ladina yamuruna ala allahi kadiba la yusihuna mata'u qalil ayu mata'uhum mata'an mata'u qalil za mu je da su dadin wato rayuwa ta tsalwa bi duniya a duniya sun ma ilaina mata'u sannan makomar su tana gare mu da Allah sun ma nuziquhum al'azaba shadida sannan mu dandana musu azaba mai raɗaɗi bi ma kanu ya kuru da dangane da abin da suka kasance suna mutu cewa Allah ba ku cikin sarki a cikin suratul yunus kenan shine wato madawun kadidu lallai wato za su jira ni kadan wa rawu azabu da ni sannan azaba wanda take da radadi da ta buga gare shi da Allah yake وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون Allah ba ka jin sarki yake wa alal ladina hadu lallai ya tabbata wato dangane da wanda suka zama yahudawa ko yahudawa haramna kullum ma ka sasna alayka li kabu mun haramta musu abubuwan da muka baka labari tun da ta wato wato shine previous knowledge da mutumin ke faɗa wai ana wani ba da kai ka ko ba baya can an gaya ma ne ma ka abu da muka baka labari ne kabu tun da ta domin an gaya ba to kaga anan dole kai da dabu ka gano menene aka faɗa ne to sai ka koma wato ko dai suratul alhaji ko suratul baqara a suratul alhaji Allah mana kuke sarki yana cewa wa alal ladina hadu haramna kullu dhi zukur wa min al bakari wal ganami haramna alaihim shuhumahu ma illa ma hamalat zuhuruhuma aw al hawaya aw ma talada jabu zalika jazainahum bi baghihim wa inna lasadiqun ita ce suratul alhaji Allah ya ce wa alal ladina hadu lalle ya tabbata ga wanda suka zama Yahudawa haramna kullu dhi zuku mun haramta musu duk abin da yake da bai da muka zuwa zuwa Maida da cikin ajin mun yi irte zaru wannan aya karkashin hore mata alaikum al-barka to shi ne haramna amra haramna kullu dhi zuku duk wani abu ba abu din ko mutu sai Allah ya haramta musu shi ne kamar ya rakuma da wato tumakai da awakai sai Allah ya haramta musu ya haramu ne ومن البقر والكلب حرمنا عليه لحومهما dan nan da gare abin da yake abu gano da wato awaki da jimaji sai Allah yake muka haramta musu cin ciki illa ma amala zuhuru ma dai wanda ya makale a cikin gadon baya wanda ya makale cikin nama yana cikin mutakuta wanda wato kamar da cikin dole ko a wuce gaba da wannan shine zuhuru ba awil awaya ko da ya makale a hannu ya manne ba ya da rana amma dai kike ne wanda ake kira in an yi lafiya a kaina wannan bai ba da yawa da ake kaji haramun ne da bari shine illa ma amala zuhuru ba awil awaya ko da ya makale a cikin hannu aw makala da ya zuwa ko da ya makale a cikin kaji Allah ya ce zalika ne na mu ba bi wannan sakamakon zalunci ne za a kai duka shi ne zai yi to sabo zalunci surat al-maida wa ta'ala to ta Allah yake wa inna la zalimun lalle mu ba su gaskiya ne to mu koma maida surat al-maida wa ta'ala maida ce wa ayoyi wa bi bi zulmi min alladina adu aramna alaihim a bai ba cikin surat al-nisa wa bi zulmi min alladina adu wa bi zulmi min alladina a aya ta giwa ba bi zulmi cikin suratul nisa'i Allah yake saboda zalincin su wato kuka haram ya ku akali da mori wa wa akali wa abu wa akali mu abu wa da nasi wa akali da mori ba ita nake zo kawo saboda haka saboda zalincin da Allah maka kujin sarki ya haramta muku wato wasu abubuwa da sirri ba da suke sannan kuma aya ta uku a cikin ma'ida sauri mutane kuma mai jaddu ita ma wajen wala amul jinzini wa ma uhilla li ghairi zalimi والمنخلقة والموقوذة والمتردية والنبيحة وما أكل الجبر إلا ما ذكيتم وما ذبح على النزل saboda haka ka ga ita ma wannan abubuwa ne da Allah ya haramta ita ba za ta kawo da nan gurin hoyi mata an yi kuma albaita Allah ya haramta musu cin buji wadda ya haramta musu jini shine muka ce wanda wannan jiranin da annabi ya ware wa illati lana mai da dani wadda ba shine wani wanda ya kuma da tafi wa dan wala amri kin zini da lamu alai wa ma urilla bi ghairi lahi da duk abin da aka yanka ba da Allah ba mun yi bayanin sa dai ji wannan khaliqa da dabbar da aka yaki wani makulan da wanda aka ra'i da sanda wani mutanen da yake da wanda aka fito daga sama ta bazu wannan biya da wanda aka doka a wani abu in ba wanda yake dukewa ba kamar rabu wa ma aka da sabu da abin da wato a misali da goge da yadda suka tura ko kan da suka fara shi ka je barauta da gari ya kama dabba kuma ya fara shi to haramu ne da domin wato baka koya mara bai zama malami ba a kan ka sai ya zama malami ba ka shekarar ka idan jahili a kan ka ba za a shekarar ka mu'allimi da tukai da tu'allimu da wanda bai ma allama kumulla har sai ya zo wato malamai ne a cikin kan ka suka kama to shine wal maqudat wal mutarajiyat wal nadihat wa ma akala sawu illa ma zakaitu sai abin da kuka yanka da hannu kuma shi ma da sunan Allah ya zanto dan Allah aka yanka wa ma dubi ala nusuli da abin da aka yanka wa kuma ka shi ma haramun ne wa an tasimu bil azlam ko wanda aka zo ta hanyar wato ta da kuke yi da al azlam kibau Allah ya ce zalikum fiska duk wannan abubuwan da Allah ya yi zabo gaba ɗaya su ba su kanki yin amfani da su ne fita yin amfani da su fita da yi wa Allah na hali duk wanda ya amfani da su to ya kauce wa yi wa Allah ba ku cin sarki da yawwa wa bi dhulli min alladhina hadu azamna alayhi tayyiban wa illa lahum wa bi sadri ma an sabili llahi katira ita nake so gawa da sai ko saboda zalunci wanda suke wato a suke zama yahudawa Allah ya ce muka haramta musu wata abubuwa waɗanda suke ɗayyiba ɗayyiba da ababai ne na jin daɗi amma zalunci yanzu ya janyo yanzu Allah ya ce ku da ke yin karfari wamsadi ma an da yin lafi tafira saboda kuma toshe hanyoyin Allah da suke na hana abu Allah ba da wakilin sarki shi ya janyo wa akhdihim riba wa akhdihim abwal an-nas bi saboda cin riba da suke yi da kuma wato cin dukiyoyin mutane da suke zama na domin a gurin da ya hude dukiyar kowa halitta a gurin sa za ka iya haramun kowa ne amma da kowa halitta ya ji a ne an bariya haka ya nora wa kansa to saboda haka wannan shi ne ɗabi'ar sa saboda haka ka ga cin riba da abubuwa da ɗabi'un da ya hudawa ɗabi'u ne waɗanda za su Allah mu ji zai ya zare albarka a ciki shi za ka ga wasu abun yawa idan wani abu ya zazo irin wannan wata za ka zai su tambaya dan kan mutum ya kada rani ko jiya wani bawan Allah tambaye da yawa a matasa a ji ana tura dubu goma goma ta wani ta wani tallafi da kai zanga gwamnati take bayarwa sai wani ya kira ni ya ce mu ya halatta a waya yake tura kowa a kan waya da ake ba ya halatta yanzu tunda sai ka tura ba ba a kawo da zaka iya bin da kudin a turo wanda zai a kawo sun ce ba da nan mai suna nan ko wajen mutum hamsin an yi layi shi yana tura ba kawai ka tura mata ya ga wani zai dauki wutar ɗari biyar ya ba na ce in kai wannan kafir ba to da yake yana kan wato addini nan da nan ya ga wani mutum biyar biyar ya mutu da kuɗi ya ba su kuɗin ya ba su ɗari biyar biyar yadda ya ga ya wani abu da suke duba na biyar ne ka gane su kai ni kaji to kaga wannan hanya ce ta ruba ruba ce ribar babin da ribar da ne duk wannan hanyoyi amma wani zai rika gani kawai zai ji dan yayin wa'ayi cewa ai kaza kaza kaza kaza saboda haka ba daidai bane mutum yayi wannan kai ba za ka yi taimako a rayuwarka ba kwata kwata idan ba za ka yi wa kai ne ce bulai dama mu musamman ba wuce bala na ji ga kudin ma da ya zamu wani waje bulai ba da kana ji bulai bai awa biyu a layi ya turo kudin ba abin ba shi kenan ba abin da wani malamin farfesa sani biyo yake faɗa kenan yake ba wuce da riya ta shine ka nemo ma addini wai idan ya je layi ma zai zo wai albarma yake ne ba ya tsallake mutane a ya hana ba da yake wani yana nan bai samu ba wai layi ba wannan lokacin din ba zai zo ba tabi'ar ba haka kago yanzu ya samu dubu goma wannan ba wani da aka baka ba biyo wala ya ce zai kariya ba wasu yawanci abin da yake faruwa kenan amma wai ba yake yabun layi yabun layi har a zo kansa a banki ya cire kuɗin ba yana neman wani yanzu ya ba shi dubu tara ɗari biyar kawai malam ba wani ai sai Allah kawai to saboda haka wannan shi ne to sai Allah mun ɗauki sarki yake gaya mana wa an yadi na hadu a ramna ba ka sanna alaika min kabu haka nan wato dangane da Yahudawa mun haramta musu abin da muka baka labari jinna su ne wa'annan ayoyi wa ma zalamnahu Allah yake ba zalunce su ba walakin kanu anfusahum yadhlimun sun kasance suna zalunta kawo da su ne kawai ya Allah yake da ثم إن ربك للذين عملوا أجهالة ثم تابوا ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم Allah ya rubuta sarki ce kuma inna rabbak sannan lalle ubangijinka wato lillahi lil ladina amilu su'a dangane da waɗanda suka aikata barna bi da alabi wa udara da zai dan duk ilimin mutum ya saba wa Allah wato dan akan jahili ne saboda haka zaban Allah madaukakin sarki jahala shine bi jahala lokacin alkullu man asallaha fa huwa jahil duk wanda ya saba Allah madaukakin sarki yana jahili yana bara kani dangane da abin da ya saba wa ubangiji madaukakin sarki domin sanin girman ubangiji madaukakin sarki ba zai bari ka saba masa ba saboda haka daga lokacin da ka saba wa Allah ko da kana da ilimi wannan sanin naka ya kau eh ya ga wani gurin sannan ka saba wa Allah to shi Allah ba ya jin sarki da sun bada mu to bayan mutum ya yi wannan sai kuma ya duba ni ba ni zalika bayan saban da yi wa azlahu bayan haka kuma ya da tsakanin da Allah ai azlahu wa ma kanu bi min al-ma'asi suka jiru daga abin da suka kace suna yi na sabo wa aqbalu ala dini ta'ala aka fuskanci aikata aikata alkhairi kuma to idan mutum ya bada a wannan shi ne wato wajiru da tawbati annadamu ala ma fata shiru da dan duba shi ne abu na farko wato da gama da gani da abu da yake ciki wannan yanzu Allah ya aure ila zanni dalilin cewa ba zai koma wato wannan zulubin ba na uku wa ya zura wa ya zura kalma'iyata fi ta'diya yaban zaben a daidai lokacin ana cewa ka za ba ki wuce to shi ke nan duk da ilan nan to wannan su ne dangantuwa kan na hudu shi ne rabbil mazalim idan ya zalunci zai iya bai musu da abin da ya zalunta wannan su ne juhudul tawwid to shi ne wa asala mutum ya gyara tsakanin da Allah ya Allah ya ce inna rabbaka lalle ubangijin ka yin ba'i ha yin ba'i ma da an yi ba'i tawbati bayan ya tuwa daga burin rahim wato an yi karbi a nan wa illa wannan abin da ya aiwatar da kuma kaskancin da ya bada daga goro da lalle ubangiji wanda kuke sarki ne za ba ne rahimu kuma mai jin kai sai Allah yake na إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين ya شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم Allah madaukakin sarki yace inna ibrahima lalle annabi ibrahim alaihi salatu wassalam kana umma shi kadai al'umma ne kuma kan yi tare da yana ga al'umma ne gaba ɗaya gari ba kowa ya ya bijiri shi kuma yake yarda da cewa lalle Allah madaukakin sarki ne ya mun bauta aka tattara wato wuta aka hada manya manyan kafirai na duniya a wannan lokacin suka zo aka hada wuta aka yi aka da shi su gibe da Allah ne ya mun bauta lalle al'umma ne shi za a wajen rana an karanta wannan ayar Abdullahi ibn Mas'ud yana gani sai ya biyo shi inna mu'adha kana ummatan qanitan lillahi hanifa lallai mu'adha shi ma al'umma ne aka ce me yasa aka karanta ta haka yace saboda sai a wa'azin gaskiya da bari gaskiya ne yake kira al'umma yace wa'azi dan jabar ko mutum ne ya faɗa gaskiya domin wani hadisi ya tabbata akan cewa wa'azi dan jabar yana cikin waɗanda za su yi wa'azi a ta aljanna saboda irin wato tsayawar da domin malamin al'umma ne to shi da Allah wani kudin sarki ne lallai annabi Ibrahim kana ummatan al'umma ya yi bahuwa limamun da zai yau talami shugaba ne da ya kantar da lallai kowa ya koyi shi ne wato ba umma ne inda Ibrahim kana ummatan kanidan kuma shi da kowace tawaga ya zaro saboda kasancewar da al'umma da albarka da Allah ya kawo rayuwarsa kowa in ya zo zai ce annabi Ibrahim na kai yahudi ya rubuta annabi ibrahim nasa ne nasara ya rubuta annabi ibrahim nasa ne musulmi suka ce annabi ibrahim nasa ne kafiran maka masu hoton kuma ka suka ce annabi ibrahim nasa ne sai Allah ya raba jima yace ya raba jima yace ma kana ibrahim yahudiya wala nasraniya walakin kana wato walakin kana habiban musliman lalle wani annabi ibrahim ba bai yahudi bane ba kuma ba zan samu bane ba kuma mushriki bane halifan muslima ai al'ayya ne kan addinin da kuma musulmi ne to an ga rawar jiwa in ba musulmi bane kai to wato annabi Ibrahim ba dan tawaga ka bane to shine inda Ibrahim ka da ummatan kalidan lalle kuma mai biyayya ne shine kalidan ai dan ya mai biyayya ne ga ubangiji ba da hukuncin sarki lillahi zuwa ga Allah halifan da nan a tsaye ne kan addini shine ake sawa yara hali yanzu ko ai kabila hali wanda ya ga da wanda yake a kan addini kenan ko hulai ko haliba ko hulai ko hali ko hulai duka Allah ga Allah ba da lakabi kuma yayi lakabi ne to saboda haka sai Allah wanda kudin sarki ne walan yakum min al-mushriki ko da dai bayan cikin mushriki shi annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ya kira ya ra'un ne godiya ne ga nimomin da duka Allah ya masa in ba kuma da ba mun biya a cikin suratul baqara wa yusala ibrahim rabbuhu bi kalimati fa atabba wallah sannan kuma wato suratul najm nan gaba za mu ji an Allah ya rawa da lokaci wa ibrahim alladhi wafa mutuna ibrahim ibrahim alaihi salam wanda ya cika duk alƙawarin da ya ga Allah gaba ɗaya ne ya cika shine alladhi wafa to shine jakiran da ya rawu ai kama fi da ni ma amara Allah ta'ala ya ga da dukkan abubuwan da Allah ya umarce shi gaba ɗaya ne ya aiwatar da su idi tabahu lal ayyadahu wa tabahu Allah madaukakin sarki ya zabe shi daga cikin bayi wa hadahu ila siratil mustaqim ya ji ya tafi zuwa ga hanya wadda take miƙaƙiya wa huwa ibadatul lahi wa la ilaha illa ita ce bautar ubangiji madaukakin sarki wato shi kadai ba shi da abokin tarayya a ga sarki wato wato a da wata shari'a da Allah madaukakin sarki ya dare ta to shi ne Allah madaukakin sarki ya ce wa ajaina وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين Allah madaukakin sarki ya ce wa aka yi nawo fi duniya hasana lallai mun ba shi wato kyakkyawa a wannan duniya mun ba shi kyakkyawa a wannan duniya shi ne mujahid babban malami yake cewa ali ne zana sirike shi ne wato hasana din a duniya shi ne kowa yake jin nazari kowa ba ya wuri yana jin nazari don ya yi addu'a a baya don zuwa da zuwa ranar cewa wani ali ne zana sirike fil akhirah wajani da zana sirri ya ubangiji ka sa a rike kyakkyawa wato a rike kyakkyawan abudu to ni za ka zo kowace al'umma tana ga annabi Ibrahim da ta saboda Allah ya amsa wannan addu'a to shi da Allah madaukakin sarki yace wato abu ajina hu fi dunya haka sannan mun ba shi kyakkyawa a duniya wa innahu fil akhirati sannan kuma a lahira shi annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam da ridan salihi lalle yana cikin annabawa su ne asalihi ne domin duk lokacin da aka kawo kalma aka sake ta zalla to wanda ake fara kawo su ne annabawa amma idan aka yi magana annabawa da ke gidan da sauransu to ana magana akan wato duk wani mutum ne ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من الذين والصديقين والشهداء والصالحين to anan ga ba annabawa ke ne amma idan aka yi tilaki kalma sai kai kawai aka kawo da zuwa da annabawa ko da wasu za su duba yau annabawa su ne zalihai layin farko wa inna hu fil akhirati lamina salihin alahira yana cikin annabawa domin shi ne wato uba a gare su ya ga annabi Ibrahim ya zama uba kuma ya zama al'umma ba ta can gurin domin kasancewar sa bai kaga annabi Ibrahim alaihi salam shi ne khalilur rahman ba da yaro wani ne lokacin sarki da ne yana da yawa ta kowane bangare annabi Ishaq da annabi Isma'il kaga annabi Isma'il annabi Ishaq kanansa duka banu Isra'ila da nan suka wuce domin shi ya ba annabi Yaqub annabi Yaqub ya yi ba annabi Yusuf Yahuda suke ta mutuwa ta wannan tsakawar wa ɗan abubuwa ta biyu hadi ayan annabi ibrahim ne gaba ɗin shi za ki kira abul wasirina ko abul anbiya sana da isma'il alaihi salatu wa salam larabawa ji kuma ta nan ne annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ta wannan sassan ya kuke ji kuwa to kaga ya zama abul wasirina ko abul anbiya ta wannan misalin za ka iya ba da wannan misalin lallai kam annabi ibrahim alaihi salatu wa salam wato ba ya gurin annabawa gaba ɗaya wa innahu fil akhirati lamina salihin lallai alayya yana cikin asali da su ne wato mai ganda ba shi ne bayanin da muka yi muka ce an kawo kalmar ita kadai ana da annabawa amma da an kawo ta an yi magana annabawa ma da dinina kaga annabawa ke wasu dinina da su dinga su sai na baka wasu hadan da su sai na hamza wasu da sauran duwa dinina da wa hasuna wulayen karafika da saboda haka ma da za a wannan tawagar amma aka yi magana asali da zanna to annabawa su ne farko shine wa inna fil akhirati lamin as-salihin sai Allah ya ce ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين Allah madaukakin sarki yace sun ma wahayi na sannan muka yi wahayi wato hakan ne ilai ka zuwa gare ka a cikin da Allah Ibrahim Hanifa na cewa kai biyayya ga hanyar annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam hanifa a matsayin da kake yi a wata ba ka da cikin da ai wa min kamalihi wa izamati wa aza wa izamati wa sihhati tauhidi saboda ne cikar da shi annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam ya cika sab saboda kuma wato ingancin tauhidin sa da kuma hanyar da ya biyo to Allah wa rubutun garki yayi wa yi zuwa ga annabi alaihi salatu wasalam cewa ya girba ta annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam shi da ne shari'a ne da Ibrahim hanifa wa ma kana min al-mushriki ko da sai ba ya cikin mushrikai kamar yadda Allah ya fara wa zuwa zuwa da na ko da ni a yayi rabbi ila siratin mustaqim dinan kiyama millata Ibrahim hanifan wa ma kana min al-mushriki da ya mutu lallai ni a dani rabbi ubangiji na ya shirya da ni ila siratin mustaqim zuwa ga hanya wanda take miƙaƙiya dinan wanda take a wani addini wanda yake kiyama miƙaƙe wanda kamar ka tambaya wani addini ne zai ce ne lada Ibrahim hanifa ita ce girba ta annabi Ibrahim ne kanya wa ma kana min al-mushrikin ko ne ba ya cikin mushrikai ya annabi Ibrahim alayhi salatu wa salam da Allah ya inna ma du'ila sabr inna ma du'ila as-sabt 'ala alladhina ikhtalafu fihi وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ما نجي لا شك أن الله جرى في كل من يوم الله يوم من الأسبوع باب مزواتي وأن الله وجد من أفجن سلبي wato ya jira ta gota kuma a rana ɗaya da za ta rika hutawa a mako akwai rana ɗaya ta hutu yadda bai wanda ka dini ne ibada wanda mutane za su rika zuwa cikin ibada a wannan rana hutun ba wai hutun ibada ba a'a kamar ranar dini da Allah ya zaba ko ta al'umma a mako da za a rika zuwa a hadu a yi ibada ba kira da ala da ya ji umma yawmul juma'a sai Allah ya rubuta sarki ya zaba ya zaba wa ya kira da wannan al'umma ranar juma'a ya annahu yawmul sadi allazi akbala Allah fihi al-khaliqa domin ta ce rana ta shida da Allah ya ce ya yi halittu a kwanan shida domin ta ce rana ta karshe daga cikin kwanaki ranar wato asabar ba ita ce rana ta shida sai Allah ya zaba wa a ranar juma'a abuwa sai duba ba a ranar lahadi kaga al'ahad litinin da lada laraba da ahadin duba kaga ita ce rana ta shida to sai Allah ya zaba wa al'umma nan rana ta shida ranar da za ta rika yin irin da ibada wajen nan wajen majin ne ba ala ibadi ni ma ta shiga ga wannan wato a wato bayi wa yuqalu innahu ta'ala ja'a dhalika li bani isra'ila ala lisani musa wa ja'a yabu kan da annabi Musa duba bani Isra'ila sai aka jira a jawo su ranar Juma'a aka ce Juma'a ita ce ranar da za ta tsare hutawa amma ba da zu anhu wa kawo sama da suka fiya zuwa da jama'a zuwa ce kace zuwa zuwa ce لأنه اليوم الذي لم يخلق فيه رب ومن تتران الله يهود الإنبادة ثم أبدا جميع تكاكا بيهودي تتران اليهود تتو رانا تتو annabi ga wala dan da yawmul juma'a tunda ya zama a halitta da ranar juma'a su a gaba da su ranar da Allah ya yi a cikin gaba da su to saboda haka ba alzamu sai Allah ba ne yake ba alzamu da ala ni fi shari'a ni tsora sai Allah ya rasa da musu azabar su aka ban musu azabar su kuma da ya ga Allah da su ko tunda kun ga abubuwan da yiwu bayan a suratul wato arab da muka biya wa wata ba ne ta masa kubihi wa an yi wahabi zuwa ne saboda haka sai aka yi musu wasiya cewa su riko da ita da shi wa an yi wahabi zuwa ne cewa a cikin alkawara su a nan musa yake to ku kiyaye akwai annabi da Allah zai aiki ku kiyaye dokokin sa kuma ku yi ba biyayya tunda wannan abu ka gaba abu ma amri ya biyo da ba da Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ba abu yake ku da azaba to amma ban annabin da Allah ya aiko dan ne tun daukar ba azaba aka ban muku to ku wada biyayya saboda kaba wa kada hu ba wasi ba mu uje ma da zali an Allah ba ku zargi ya ko da zuwa haka inna ma ji ayyana sabtu ala alladhina talabu bi mujahid yace an sanyawa dole da sabtu an sanya to su ba abu muje su ma daga haka aka ba wannan zabi aka ce su zabi wato ranar yi amfani da juma'a wajen ranar da za su rika amfani da ita wajen wato ibada su ma duk da za su ka biya zura da su su ji Allah ba wajen sarki su ma ya jarrabe su da wannan to shi za al-umman mujahid yake cewa ijabahu wa jarabu juma'a suka bi wato ijabahu wa jarabu juma'a suka bibiya abubuwan da suke so suka kyale juma'a su wa'annan wato wa kan saba da bidan yayi na Abi Hurairah Allah ya jalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to aka haka ne Abu Hurairah din ya da Allah ya cewa la hal akhirun sabiqun yawm al-qiyamah mu ne da ke wajen bawa zani cewa dan gani da ranar ranar da zamu yi ibada mu ne da kanta wanda aka bawa zani amma mu ne na farko wajen samun salama da da albarka ba ranar al-qiyamah domin mu mun dace da ranar da ake so a dace mun zabi ranar juma'a domin a wannan rana ne wato duk da cewa su yahudi da nasara an ba su littafi kafin mu amma mu za a fara gabatarwa ranar da kiyama sun ma hada yau bi yawon nabi farata lawa alaihim faktala gobe wannan ita ce ranar da Allah ya wajabta musu ranar juma'a yahudi da nasara amma gaba ɗaya duk ta saba mata ba a da nan lawo da mu mu kuma Allah wani kuke sarki yin jinyar da mu da wannan ranar to shi za a yi zanko annabi alaihi salatu wasalam ya ce fannasu lana fihi gaban lallai mutane gaba dai bayan ba za su yi ranar alkiyama al yahudu gada mu ne ranar juma'a su kuma yahuda suka zaɓi gobe shi ne azaba wannan tara bayan gade sannan da zaɓi suka zaɓi bayan gobe ita ce wato a fulani gaba ɗayan su sun fage dangane da wannan rana shi sa uzaiba da abu hurairah suke cewa annabi alaihi salatu wasalam ya ce aballallahu an an juma'ati man kana qablana duk wanda suke wato dangane da juma'a duk wanda suke kafin mu sun fage wa ranar sun ka kira ni fa kana ni yahudi yawm tabat jiza yahuda suka ramu ranar asabar wani wa kana ni nasara yawm al-ahadi nasara suka ramu ranar lahadi fa da Allahu bina ba adana Allahu yawm al-juma'a mu kuma Allah ya kawo mu yin yadda mu biwa mu ramu ranar juma'a kuma kuma ka ramu ranar juma'a fa da al-juma'a da tabat wal ahad ya Allah bada ku sarki ya sanya juma'a da asabar da lahadi wa kadalika hum jama'u lana cewa ya sanya cewa daga juma'a sai azaba sai lahadi sai ran bibiwa su ma wancan al'ummar lallai tunda ba su zaɓi ranar daidai ba dole su biyo bayan shine annabi ya ce to al'adul akhiruna min ahli dunya wal awwaluna yawm al-qiyamah mu ne haka biye dangane da mutanen da suka zo a duniya amma ranar kiyama mu ne kuma na farko wanda za mu fara zuwa a yi mana wato hijabi kuma mu fara tafiya aljanna kafin sauran wato al'ummomin gaba daya saboda haka wannan shine inda ma dole tabtu ala alladina salaku fi lalle an sanya wato shahadar azaba dangane da wanda suke tawali a kan su ne wuri da nasara wa inna rabbaka la yahkumu bainahum lalle ubangiji ka zai hukunci a tsakanin su yahudi da nasara da ma musulmi yawmal qiyamah da ranar qiyama fi ma kanu fi yasalihu iya wanda suka da jira tabani a kan sai Allah ya ji ادع إلى na'am سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة na'am وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين Allah ya ce hudu wa ila sabili rabbi lalle kai kira zuwa ga tabarkin ubangijinka bil hikma da hanyar hikima wal mawlidati al hasana da wa'azi kyakkyawa shi da ba da yake ya ya hikima take shine gun zalorin na wato magabata annabawa shine farko domin babu babu wanda ya yi hikima annaba ne za su zama maganganun sa ba hikima ake kira saboda haka yin amfani da alqur'ani da hadisan annabi alaihi salatu wasallam shi ake kira wato al-hikma ko kuma dora abin da ya dace dora abu inda ya dace kai iya fahimta game da tuli kan yake faɗa inda fahimta mutane ba za su yi abu da idan ya je kaje kana buƙatar ka dauko aya da hadisi ka ga ba kuma tattalo mai kyau ko da ka iya za ka faɗa to dawo da riga da wasu yadda wato zai zanto ma ba da tattalo mai kyau akwai wanda in je kawai wato hikima za ka yi mata ita ta wajen wato amfani da hotuna a wato mutane ga Qur'ani da hadisi yana nan, amma ka yi amfani da mutane yanzu akwai wanda in ka je dawa duk wanda ya san ya ake zuwa dawa annan nan um, cikin suwaila da kusan ruwan da suke a gefe idan ba ka da hikima kawai ayoyi da hadisi ka iya karantawa wallahi wani gurin ka je duka za a yi ba duka za a yi ba akwai wani gari a nan magani cikin su maida wannan wurare ne wannan in baka taɓa zuwa da hawa ba kamata ya zo da kai a jiya ba ya ya kamata ka je gari ka bibiyo su saboda wurare ne da matsalolin su daban suna da matsaloli na su da giriya matsaloli na su da suka shafi su in baka san su ban kaje da yau ka sa da su dawo hali a rami za su kuma su akwai abubuwan da da yawa dole sai ka bibiyo su ka ka tsaya a zama akwai guraren da kage wasu tattauna da rafi daga tattaunawa kawai sanan za mu yi bari da cewa za ma su baka dama ka shigo garin su kai mutuwa ko ba za su baka ba idan magana kake da hausa wani in ya bar wata kalmar da hausa sai ka ne mu fassara dan ya bi ka iya sai ka ne mu fassara da domin hausa yake tsantsa ba wani so mana turanci ko larabci hausa yake original ta mutanen kauye ya iya komai zai bari su zai ga wa boki da da boki da ba shi ne san sunan da boki da ba don boki da sunan shi ne karan makai saboda haka shi ba boki da zai ga ba hausa suke kansa to to kana bukatar za ka je da awa irin wannan gurara lalle ka sami wato gado hikima kana bukatar hikima akwai abubuwa daban-daban akwai kuma wurin da ka je ka daji zuwa shi za mu ke gaya wa mata hali akwai wurin da ka daji zuwa ka je ba ku kobo a jiyo kauda hawa ka ba za ta yi wa Allah ba ku ba kudi ba ka gidawa ba kai gurin da kake dole ne ka wazo na abu da kawo duwan da miyar da ne mugun yaji kuma a baka dole ne in baka ci ba daga nan wasu daga nan su karu da nan gaba shi ya dala dawo ka sai ka zo na cikin su ka sa kaya masu kala da da ta kaya fara ne kaya masu kala domin yadda suka zauna aka kaiwa ka zauna duk wannan salo ne da dole sai ka koya akwai gurin da kaje kuma mujadala za ni duk za ka fara ni kuma ka ce kaza ce a ai kaza kaza kaza ka ce kaza don an riga ya mutu barbara ce ne to duk dole ka tashi da awa sai ka kalli yanayin wa'annan mutane akwai wanda kaje za ka dan kawai ta ba harbi wanda yake da wannan karatu ke ka kawo ya kawo dole haka za ka kawo ya kawo to kaga ilimin yana buƙatar na waye ba ko ba iya Qur'ani kawai da hadisi za ka gani sai ka koyi waye ba wanda zai je ya je irin wannan gurin wani yace annabi Isa dan Allah ne wani zai je kai ya ne wallahi aka ce ya yi ta annabi Muhammad ne dan Allah dan ya kike to kaga ba duniya ba kafa bayan ke shi gani yake dan bai da annabi Muhammad za ka annabi Isa ne dan Allah saboda haka wayannan abubuwa ne waɗanda matakai ne da ibn al-qayyim yake cewa matakai ne guda uku dole sai ka lura duk wanda za ka yi wa'azi ka lura da irin wanda irin kalmomi da salo ya kamata ka jewa ku duba ku gani za a yi wa'azi da abin da Allah madaukakin sarki yake domin shi ne wato a muru ila ta bi rabbika bil hikmati al hikma shi ne abin da Allah ya saukar na wannan lokacin ba hikima ba ne yanzu za ka mutane wa'azi ka ko a daura ko kaga wani a kauye a kasuwa kauye ya hau katiri wai na waji da zabura wa yake ku saurari zabura yanzu kuma ita ce da gaskiya ba wanda yake da saurari zabura ba wanda ya tsaya Qur'ani shi ne abin da za a yi ba wa'azi ne to sannan an gaji wa'azi da Qur'ani to idan ka tashi zuwa ka san da salon da za ka kamar da Allah ya zuwa annabi Harun da annabi Musa ya ce tabi idan ba da ya auna inda hukada ku duba ku ga kalmar ku tafi gurin Fir'auna yayi dagawa ya wuce gura da shi amma sai Allah ya ba su tsaro yace fa kula da ku kaunar da yi amma kun da ku ga ba kalmomi ba su tauni kakar Allah ka ce kai ka buri kaza kaza kaza domin ba tsara ke yana da wuri zai ga za a cutar da su a banza ya Allah ya ku ga ba kalmomi ba su tauni la Allah ya tazakkaru a wayan shi abin da ake gaya ba zuwa kalmomi ba su tauni suke ba wai wato kal ajwar ba su za ta wani ya dawo ya gane da siya kake gaya masa ba shi wani idan aya ba ya zafi da kanta kamar da amma sai a kalmomin ka kana buƙatar ta wa gaskiya ne ga don musamman ga shugabanni ba ne ba ne lokacin da zaka zo mutum shugaba ne kanta a takin dinsa wallahi kuskure da yawa wasu na ɗauka wai tabbaci ne ko jarumta mutum ya zo ko wani shugaban kasa ko gwamna ko ciyawa ya yi wani abu sai ba kawai ka hau ka buga tebur gomin bari ka jiran masa wannan kuskure Allah kuskure saboda haka dole sai ka ɗauki tsaro akwai wanda za ka ga da yawa waɗansu abubuwan da ka tsara mu da suke rashin ba su iya musu gaskiya ne ba sani ba bai sani ba amma wanda kana gaya mai ce dama ka za ka dare to sai ga ya dawo to wannan da kai wa ji kana da hakkin da shi ka faɗa ka kuma faɗa shine idan ka zo wani mataki sai ka kauta ta maka shi kauta ta maka shi domin ka dan ba gaskiya yake ko amma wannan gaskiyar ba an hana mutane su je guraren kuma yanzu ka samu dama za ka iya samu wato za ka iya faɗa wata magana da za iya zuwa yanzu to ka faɗi gaskiyar da za a yi ya ji ka kuma faɗa ya ji ka kuma faɗa ya ji to daga baya sai kauta ta yi amma kada fari ai amfani da munanan ko kalmomi masu tsauri wannan ba daidai bane to shi da Allah yake wal mau'izatu hasana ai bi ba ni da zawajir wal waqa'i abubuwan da Allah ya faɗa ai za ku ga sanar alqur'ani ne magana aljanna zai magana akan wuta to kai amfani da wannan sanar shi da wa'azi shi da wa'azi ba sai iya wa'azin da Allah ya yi wannan ba sai ka ɗebo naka ba wanda za ka ɗebo kalmomin da za a halika mutane har wani ya rika jin an taɓa wato an yi da sai karar da Allah to shi Allah barka ki zargi ki wajadilu bil lati hi ahsan sannan su kuma wadanda suke za su kama ma hujjoji to kai mujadala da su ta hanyar da take yake mafi kyau ku zama ba zai yi da suka zo ya yi da annabi da kaza ya annabi da kaza za ku ne ba zai yi ba saboda haka ku yi mujadala ta hanyar da take mafi kyau shi wajadilu bil lati hi ahsan إلى الله يا ولا يأتون عنكم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم kada ku yi mujadala da ahlul kitab kiristoci illa billahi hiya asan sai abu da yake shi ne mafi kyau illa alladina zalamu minhum sai wanda ke zalunci daga cikin su kama yi cewa lallai cewa wayannan a galimai ne sun san gaskiya sun da danne ta to sai ka biyo musu da wani zalunci kamar yadda wato Aliyu Madini ya wani ya zo ya ce wata ya ce abin kunya annabin naku babban malamin hadisi ne malamin Imam Gari ya ce mata ma annabin naku da ake faɗa a ce dama matar da abin kunya ta yi ya gaya wa Aliyu Madini shi ba so ne babban fato ne je ya ga abin bari ne haka yace kwarai ko yace amma ba ita kadai wace su bi ne yace su bi ne yace ji da da fato ne je ji da ita da yace ita da maryam ba yace ai su bi ne yace amma jarida wato wato dai da mu da ba kai ne yace amma Qur'ani ya wuce sai ta tare da gaba da shi ba yin tafiya to kaga ya dace kaga din da shi da ahsan kenan ya zo mata wani salo ga na ga yake zo ya tuka sai ke mata sannan kuma da magana da yake yace dai daru dai ba daru ba yace amma duk Qur'ani ya wace kaga dai daru dai ba daru shi kansa ai magana domin ta mu da kake da shi ba daru ba amma ya guda in ba da zan je a wani sannan na da hujjar ne dan a ji dadin mutu je gaban mana kaje eh mu ta mu da mu da ba ma ta mu da yi kaga haka ne mata yana jin ne mu wannan faji da da wannan da ita ko ya rubuta to kaga bin da ibiya ahsan kenan to shi ne Allah ba mu jin zargi kamar yadda muka faɗa kuma a baya ahsan ne shi ne ba kula da mu kaulan layyina a mutu magana ne dadi shi ne wal mawlatil hasan Allah ya ce wajadilu bil ladhi hiya ahsan inna rabbaka huwa alamu biman dalla an dalil lalle ubangiji ka shine mafi dan wanda ya san ma biman dalla wanda ya kauce wa an dalili ga barin hanya wa huwa alamu bil mutin lalle Allah shine mafi dan ko wanda ya san wanda suke shiryayyu sai Allah yake na وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين نعم واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون akwai malamai da yawa da suke cewa wannan ayoyin gaba ɗaya sura sura sura ce makiya amma daga nan gurin zuwa can zuwa ƙarshe ana uku nan su madaniya wasu malamai suka ce a har yanzu tana nan a makiyar ta in lafiya ka wato su suna cikin ayoyin da ake kira ma ta karara lulzuli lulzuli ne kamar surar zubadiya ayar magana surar zubadiya ko biyu da sauka ta sauka a maka kuma ta sauka a madina don ba cewa wannan ayoyin da maka ne suka ce lokacin da za a kai fatawa maka ne ayoyin suka sauka domin ana magana akan ramuwar kai Allah ba ku zan ce wai na an ku idan za ku yi ramuwa ba ni mu bi mutune ba ku kifin bi Qur'ani irin abin da aka yi muku hukuma yanzu aka zalunce ku kaga ai wato ai ku ko mutum sabai aka yi wa jahila mutum 64 mutum 64 dukkan su yan gari ne mutum shi da kuma yan maka to saboda haka yanzu da aka zo gaba ɗaya ga amurai ga su an zuwa ni mata an buɗe mata musulmi sun taho sun kirin da su zai ke ganin to kawai ba za su ba za su samu gayya dama ran da aka yi wa musulmi da aya an yayyar hoto musamman su da ina hamza an daddara su an musu mutula suna cewa wallahi muka samu gawa sai mun rama shi ne zuwa da suka ce to kun ga gurin da ta sauka Allah ya ja ba da jarawa idan kun tashi abin da aka tsora ba daidai wa daidai ba annaba ne da kun tsara da dukkan da da da amma gunduwa gunduwa yace jiran da ya samu dama shi ma sai ya rama ya Allah ya saukar da wannan aya wani an kafu ba a yi rudi da kile ba uke gundi shi ne da yake ciwo da inda an gaba dan wato kada ya zama sunna ba da dan kyan gawar da haka tsayin su da rika dingewa don rana a kiyama Allah ya tafi wato da ita hannu daga wato zukatan tsuntsaye da rabobi daban-daban wato abin da zai sa ubangiji ya ƙara kama wanda suke da ita hannu wannan ta'addanci wato ya kama su da laifi babban laifi biyar ai ce to amma da ne haka ne zama sunna al'umma ya zuwa a baya wasu za su rika bar gawawaki ba su bin da ya zuwa to ita annaba ne za su zuwa ne ya ce da ita hannu abin ne yi da aka wuce to wai ya mafi da zarar duk lokacin da aka zalunce ku za ku yi ramuwa ba a yi hobi na jini ba a wuce ku yi ku raba yin abin da aka yi muku hukuma ne kuma jin yawa ne ku kai ma mali ɗaya mali ɗaya mai ma a kori aka ce ma to sai ma a ce a kori ɗaya amma dai Allah ya ce wala yin gabar ku shi ne aka ce in da mutum zai zo da ke ka karama shi wanda ya zaki shi ne laifi kai da kai ramuwa ba ka da laifi amma wa in yin sabarku inda za ka yi hakuri lahu a kai mu lissafi wannan hakurin da kai shi ne mafi alkhairi na kai da wanda suka yi hakuri Allah ya ce wasu biyu ku yi hakuri wa ma sabruka illa billah amma ba za ka iya yin hakuri ba sai da gamdakatar na Allah sai da gamdakatar na Allah domin hakuri gaba ɗayan sa na wato tushen da gaba ɗaya da farko a ƙarshen sa na sarari shi sa ko da a dangane da iyalinka da abin da za ka yi ka zo kai da dama rage hakuri ne yayi gaba da wani abin da ya shafi ƴaƴanka abin da za ka zo ka yi da dama rage hakuri ne yayi gaba da wani labari da nake karanta a abokin fira da dakta ya rubuta a cikin littafin a littafin da na daya a littafin da biyu ya kawo wani abu dangane da hakuri yana cewa wata rana wani bawan Allah jinan da ya wanda ko wani abu ya dauka sai ba shi dama ba kawai ya zo ya dauri to sai ran so daurin da yawa ya daure shi da namo sai ran so jini baya daure ya wuce sai ran wanda ya zo ya ci mutuwa kawai yana kai ga asibiti aka ga aka ba ne gurin baya ya lalace ya yi shi saboda haka nan da nan sai aka kira wani duk kariya kuma irin wannan kawo zai baya ga sai ga ubansa hannun da ya daure wannan yara kuma hannun da zai sa hannu a yanke wa ɗan hannu iya zo yana kuka aka ce in dai ba yanke wato zai iya samun matsala zai haru yana kuka ya sa hannu saboda haka aka yi da hannu yaro ya an mar anesthesia bayan ya farka yana dagowa yana dagowa kawai sai ya hannu da yanke mahaifinsa da jiji kawai sai yaron yake kuka yana abba ga ya abu idan Allah ka dawo min da hannuna na dina uban bai san lokacin da ya rika kuka yana ta kuka a kan zina abba na dina ka dawo min da hannuna yana gaya masa wannan kaga wato yana wajen da dama yanzu da ba za ka amfani da shi ba sanadiyar wannan da ya zagi ba kowa a gurin saboda damuwa kawai ya je a saman bene ne kawai je fada gaba ɗaya fada yanzu yayi wa kansa sosai zai haifar mata da wannan rashin hakuri saboda idan kai hakuri ko ne aka yi masu amma idan kai amfani da rashin hakuri to wallahi za ka yi amfani za ka yi wani wani layi wanda ake kira da na dama wanda kuma ba zai amfani da kai komai ba wannan labarin duk lokacin da zo ina ƙara bibiya ina yawan ƙara da ya a gaya mun da hankali wani ka don kuma shi zai sa wato kana yawan biya ko kiloji zai sa wuka da lantar da wani abu ma ka hakura sai lokacin da wato wani abu wato lokacin da zuciya ka dai sai ka lokacin da zarta amma dai ko ta matsala da ake fadawa kai ka hakuri ki yi za a baya to shi ne Allah ya rubuta sarki ki ba wanda zai hakuri ji daga da katar na ubangiji wala ta hada alai kada ka yi da kuwa da yake da sha'ani da Allah ya ce la Allah gaba ki an zartaka Allah ya kuru mu'mini abu annabi alai da haka suna kullun cikin damuwa yake na rabin kasancewa su zama mu'mini su ka da wala ta ku yi zai kada kasance ki yi zai wato fara zuwa so mara Abdullahi sai da aka fara zuwa za ka zo sai wala ta ku yi zai ne bayan ku kada kasance cikin kunci dangane da abin da ke magirji a kansa inna la ma alladina taqaw lalle ubangiji yana tare da wanda suke ta hawa wato suke kiyaye dokokin Allah wanda shi ne mu'minun sannan kuma wanda shi ne mu'minun da wanda suke kiyaye dokokin jama'a mu'amala saboda haka wannan abubuwan guda biyu ayar tana magana akan hakkin Allah da hakkin jama'a mun zo mu da yi magana akan abin da ya shafi wato arba amma kun shakka babu abin da ne za mu tunatar kalma ɗaya biyu shine wato gobe za a yi arba a jisa abu ka tafi da ansari annaba ne za su sanar da ku dai da cewa a yi wato azumi wanda ranar sannan kan zikirin da ake yawan shine la ilaha illallah wa la ilaha illallah lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli kai tsaye sannan kuma a gaba da ita da rani ya kuɗe jin dan ciwo ya kuɗe jin ciwo a wajen yin dariya lalle ya kamata a yi amma an gani da zuwa da ba ku da cikin lokaci gaskiya akwai dabbobi da yawa da ake kawowa duk da haka da gani wata kuma duk jarirai a hanya wannan ba ta da yawa ya kamata duk mutane su rika kilo wayannan abubuwan na cewa kowace lamba ba akwai ka'idar da aka hau sannan matasa su gani da cewa ba shi abuwa na Allah ya hore ma bunkuru abuya za a iya biya da yayin da saboda haka wannan abubuwan ba mu da lokaci gaskiya za su da bangarori da yawa da cikin sa kuma a daji wajen abubuwan da yake da da bai da da kuma ita kanta sallar gaba daya sannan yan uwa su fahimta da kyau wanda Allah ya horewa ko shakka babu a wannan zamanin biyar babban dabba mai nama shi aka kuma kada domin a raba musu eh biyar babban dabba mai nama ko shakka babu shi za a kuɗaitar da al'umma domin a raba wa al'umma domin a kowa wanda wata baiwa Allah ta ce wallahi zai ce wata gida ba su nama ba irin wannan lokacin ake raba wa mutane wato kuma bi da alama hakuri wato wato ne wa zikirin Allah ta'ala domin ka sa kowa ba ciki wanda yake a dago da wanda yake a wani guri a dan abin da aka doya a dan ba su yi amfani ko wanda yake dan yi idan mutum zai samu dama abubuwan da muka faɗa da yi Allah ba mu ladarsa wanda muka yi kuskure Allah ba mu cin zanci ya ce mana za mu yi lahadin bayan sallah ɗaya biyu ba za mu karatu ba amma ta bayan ta za ta ji na biyu Allah ya da za mu dawo karatu mu dora muna roƙon wani da suna da kyawawa da kuma da wanda ku Allah ya biya kowa bukatun da na da gani waɗanda ba su da iko min lari Allah ya hore mu waɗanda kuma suka yi Allah ya ba su iko aiwatar da ita da hanyar da Allah ba kucin da yake so muna roƙon wani da suna da kyawawa da kuma da wanda ku kama da lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon mutunta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.